أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا مريتين السبر شهد وتن رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida jiya mun kwana kan aya ta ɗari da ashirin da biyar wadda ita kaɗai muka samu karantawa jiya bayan mun amsa tambayoyi to yau tambayoyin ba su yawan da za mu mai da hankali gare su ba za ka za mu fara da karatunmu daga kaya ta ɗari da ashirin da shida karmakalla bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا منذ الله كأنبتا لوكت إن إبراهيم الدعاء يتي رب اجعل هذا بلدا آمنا ya Allah ka sanya wannan wuri ya zama birni mai aminci wannan ya nuna ya yi wannan addu'a a lokacin da wuri yake fako lokacin da ya bar hajar da ismail babu gari a wurin sai ce Allah kama yadda wuri ne ya zama baladan gari amma kaga suratu ibrahim sai ce Allah maj'al hadal balada aminan zuwan da yayi kenan bayan har Ismail ya girma ya aure sai addu'a ga garin hazal balada wannan garin ka sashi ya zama aminin mai aminci amma nan rabbit al hadha balada hadha maf'ulun awwal ne na ij'al baladan maf'ulun sanin ne amma ij'al hadal balada al mudaf al mudaf ilay shine maf'ulun ij'al anan aminan sai zai shine maf'ulul awwal asna suna fahimta wannan muradi shine a lokacin da wannan addu'a rabbij al hadha ay hadha al makan aminan lokacin babu garin Allah ka sanya wannan ya zama baladan ya zama gari kuma aminan amintacce nan kuma ya riga ya zama gari sai ce rabbij hadha al balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al asnam Allah ka sa wannan gari ya zama mai aminci sannan da ni da zuri'ata ka hana mu shirka ka nisantar da mu daga gumbauta gumaka amma a nan sai ce Allah ka sa wannan ya zama gari kuma ya zan amintacce warzuq ahlahu min samarati ka azurta ma'abutan wannan gari da 'ya'yan itace sai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir ina nufin ka azurta wanda suka iman da Allah da ranar lahira a karatunmu na jiya ne ko shekaran jiya ya roƙi Allah sai Allah ya ce la yanalu ahadin zalimi ko qala wa min dhurriyyati wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati da Allah ya ce ya bashi imama jagorancin addini sai ce Allah a ba zuriyata sai aka ce a abin da zalumai a cikinsu to da ya tashi roƙo arziki sai roƙon mana ƙwarai kawai nan kuma sai Allah ce wa man kafar qala wa man kafar Allah ce a'a nan ka hadda kafiri inda abinci ne kowa ana ba shi arzikin Allah kowa ana ba shi to ai abinci bai kai iska da muke shaka ba Allah ya hana ma kafiri bai ana masa iskan shaka ba bai ana masa numfashi ba bai ana masa abinci ba bai ana masa abin sha ba jin daɗin duniya ko wani Allah bai ana ba kafiri bal wani lokaci sai Allah ya ba kafiri fiye da yadda ya ba musulmi saboda abin ba komai bane a gurinsa shi kan mumini ma duk abin da aka bashi duniya kurkuce gare shi da zaran ka kwatanta ta da lahira da aljanna da ke jiransa shi ko kafiri duk yadda duniya ta kunta ta gare shi jahannama ce yake ce an kwatanta da azaba da zai cima bayan mutuwa الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر don haka ko kana cikin kunci a duniya ka tuna da wannan magana ta kai damun duniya ko ku ne gare ka sai ka samu sauki in kana cikin ni'ima da wadata komai yawanta ka tuna wannan magana za ka gane cewa abin da ke jiran kan alheri gaba ya fi girma haka shi ma kafiri a masa wa'azi duk yadda ya ji daɗin duniya daɗin ba da wani amfani don ƙarshensa ke nan azaba sana jiransa to balai in kuma yana cikin azaba da wahala to farawa ce ta can gaba ta yi wahala don haka ƙala wa man kafar Allah ce ko wanda ya kafirce ana ba amma dai irin safa umar ciho kalilan ina jiyar da shi daɗi kaɗan menene kalilan shine tsaurayinsa ta duniya in ka ɗibi girman yin duniya ita kanta shekun duniya sai kaga abin da aka baka ciki kalilan ne tun da yanzu kakanka na talatin misali shekara sanau da mutuwa ko tarihinsa baka sani wani ma da kan tsallaka kakansa na biyu bai san na gaba ba tsohon ko kakansu na biyu ba sani ba kakansu guda suka sani muna da su kwamu da su to kowane mai yi tunanin kakansa na ashirin can sama yau shekarar sanau da mutuwa shekara nawa ya yi a duniya kai din kai shi ya haifu kama ka baka kosan shi ba duk da addu'a da kake sai dai shiga cikin taba gaba gari baka cika kira baka kiran sunan shi yanzu wani sai yanzu wani ya cika shekara miliyan guda cikin kabari amma gaba ɗaya shekara arba'in ya yi a duniya dole kalilan ne ko ba kalilan ba don haka Allah ce fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila azabin nar zan jiyar da shi daɗi iya tsawon rayuwarsa ta duniya wanda kalilan ne so duk irin jin daɗin da ya jiya da banza ne thumma attaruhu sannan in matsar da shi ila azabin nar zuwa ga azabar wuta wa bi isal masir cir da irin wannan bugun mutuwa to kaga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana da tsananin kula da wannan birni na makka mai albarka kuma addu'ar da ya Allah ya karɓa. Yinsa babu lokacin da za ka je ka ce ba a kakar abinci iri ka za a maka. Yanzu nan muna da gawasa, muna da taura, muna da kaɗe, duk lokacin su bai ba, amma suna nan tafi. To, makka duk abin da kaka so akwai shi a lokacin. Ba su da damina ba su da rani, saboda me, saboda duniya ke noma sai sun zaɓi wanda ya fi kyau a kawunsu. in ka sha mangoron maka za ka je yana garin kudade wata ta sai apple ta tauna ta ja lokacin apple bai watsu nan ba ta ce maka saboda imaninsu duk da gore ba su in ka tauna haƙorin ka shigewa su to gore ba su ma ɗan ya ce a yaba su in ka diba ta fi tamu tumatur wannan in ka sai tumatur ƙwara goma ka kaga irin yadda wato komai nasu daban ne inabinsu bai zaƙi dabininsu bai daɗi abincinsu komai addu'ar nabi ibrahim ce alaihi salatu wasalam arzuqun min as-samarat saboda ka idan indiya suka fi noma ayaba mai kyau can za a kawo idan tasu ta lalace sai a je bangladesh in ba sabu a koma singapore in wannan ba ta daɗi ba nema misra haka amma babu sanda abinci ke katsewa a gurinsu kuma relatively yana da arha mana in ka kwatanta da cewa ba abincin kasar bane kawo shi ake yana da sauki amma mu yan Najeriya ba za mu ga saukin sa ba saboda mu ma muna cikin wanda Allah ya mani mu sauki abinci in kai wuce fanin a riyal 60 misali haɗa irin su tumatur su kukumba su kankana su waye duk abinda kake bukata a ci na rana guda so kama riyal 60 dan najeriya ya buga sai ce to naira dubu ishirin da hudu ke to a wannan cefanen sati ne a najeriya kuma irin wannan kayan sati za ka yi kada kawo su daga kasuwa da dubu ashirin da hudu to amma a gurinsu ba komai ba ne so da yan baka canjin kadago riyal suna da kadago na riyal ɗaya suna da na riyal biyu an baka ɗan na riyal biyu ɗin nan naira tamanin ne naira ɗari takwas kai to kaga naira ɗari takwas kuɗi ne su ku a gurin su ɗan kadago ne haka irin canji abin da ya saura ne ga su gwargwaro suna kamantawa har ƙananan halaloli suna da misali suna da halala ɗari yanzu suna da halala goma yanzu suna da halala biyar saboda riyal ana ya baka kadago ashirin a madadin riyal guda amma dai albarkarsu ita ce ta sauƙin samunsu duk aikin da kake yi a nan ƙasarmu misali ka samu dubu ɗari in ka irinsa a saudiya aƙalla ka samu dubu ɗari takwas kaga kuɗin suna samuwa amma ban ka ce sayan abinci ko biyan kuɗin haya ko wannan da wancan to za ka ga bambanci amma dai buraki shi ne addu'ar da annabi ibrahim alaihissalatu wasalam ya musu allah ya karɓe ta sannan allah ya tabbatar da aminci ga garin cikin fikin wannan aya akwai cewa mumini wajibi ne zan mai koma ga allah yana addu'a wani abin da yake ta ni ban addu'a don abin da allah ya rufa shi zai faru allah shi ce a roƙe shi kuma addu'a ita kanta ibada ce kana ƙara addu'a kana ƙara kusanci zuwa ga ɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala. Akwai koyon ladabi, annabi Ibrahim a.s. da ya roƙi imama ga zuri a saka ce layan aro hadin zalimi. Da ya zo roƙo arziki sai ce man amana min billahi wa bil akhir. Sai Allah ya juya bai ce wancan ba kowa zamu ba ba amma wannan kowa zamu ba. wanda shi zai nuna maka nemar duniya ba kuma mace ga Allah ni'imar addini ita ce nima sai ya zaɓi waɗanda yake ba baka Allah ya yi ka mumini Allah ya yi ka mai ilimi Allah ya baka jagoranci na addini to duk ni'imar duniya ya kare maka ita amma idan ya baka kuɗi kawai ko ya baka mulki kawai bai baka imani ba to gaskiya kana da saura sannan cewar da Allah ya fi umarci oho kalilan tana lurar da mu cewa mu ɗauki duniyar nan kalilan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ta kamar bako ne ya aji kaya zai huta ya wuce wanda yake tsallaka godabe wanda yake tsallaka titi sannan wannan ya tabbatar da alkiyama da abubuwan da ke faruwa a cikinta musamman na azaba sun maƙarbu ila azabin na wannan ya tabbatar da Allah na azaba da wuta ga waɗanda ba su bi shi ba baka a cikin wannan aya akwai gargaɗi da horarwa gidiyar fo ibrahim وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نعم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال لك أنبتا لوكتين دا النبي إبراهيم yake daga foundation na ɗakin Allah ɗakin Allah nan mun faɗi cewa tun rabda akalita sama da ƙasa akwai shi wannan iya inda ka'abar take zanen da wuri ne a wurin Allah ta nan ne ɗaki na nan ne wurin bauta na farko inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakka ko dai zan mala'iku suka gina shi ko annabi adam ne ya gina shi bisa ga sabanin malaman tarihi amma dai shi ne ɗaki na farko na ibada amma an kai lokacin da ya ruguje ruwa ya tafi da shi iska ya tafi da alamominsa sai da ta kaima ba a iya gane inda yake in ba wanda Allah ya so ya guda ba shi na lati wa iz bawwa'ana li ibrahima makanan bait an bata lokacin da muka gwada ma ibrahim wurin da ɗakin yake saboda ka allah da kansa gwada ma annabi ibrahim ina da ina ne iyakokin ɗaki kusurwa hudu ne da shi a da ƙofa biyu gare shi a shiga nan a fita nan shawa sai suka ɗaga shi suka ɗaga ƙofar ta yi sama yanzu sai an sa kwaranga sai an sa tsani amma sai suka rage wani abu cikinsa suka bar shi wanda ana iya shiga a fita shi ma tun da wurin na ka'aba ne ko an gine ko ba a gine ba ka'aba yanzu da Allah bisa ƙaddarar sai kawo dalilin da wannan ka'abar babu ginin nata gaba ɗaya ko da kowane irin dalili ka'aba tana nan wannan wurin shi ne ka'aba shi ne alƙiblar musulmi shi ne za mu je kuma ko ba gidan za mu yi ɗawafin don wurin ake ɗawafi shi ne makanal bait wurin shi ne ɗaki ko an gina ko ba gina ko gina ya yi tsayi ko bai tsayi ko an sa ƙofa ko ba sa ƙofa da sai Allah ya ce ka ambata lokacin da Ibrahim yake gina ɗaki yana ɗaga alƙawa'id shi ne tuwasu foundation walbaitu la yubtana illa بقاعدة هو البيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا إمادة إذا لم ترس أركان دول نية إذا أبقى فاونديشن كون إرنجي shi da Ismail dan ɗansa kaga kenan bayan da Ibrahim ya bar Ismail yana jinjiri ya tafi ya dawo na farko bai isko shi ba ya tafi farauta ko ai yasa ya saki matarsa ya sake dawowa ya isko shi bai isko shi ba amma ya yi wata mata ta kirki yasa ya tabbatar da ita to ya yi wata dawowa kuma da suka gina ɗakin Allah tare daga ƙalla kenan ƙur'ani ya tabbatar mana da zuwa uku da ibrahim ya daga sham ya zo ina ya zo makka to a wannan zuwan sai suka ɗaga ginin bisa umarnin Allah وسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ya ubangijinmu ka karɓa mana wannan aiki hakika kai mai je ne mai ilimi da yawa in an yi addu'a ana tawassuli da waɗannan sunayen na Allah guda as-sam'u wal ilmu Allah mai ji ne don haka Allah mun san ka ji mu Allah masani ne Allah ka san halin da muke ciki muna tawassuli da jinka da iliminka ka karɓa muna wannan addu'a ka biya bukatar ربنا واجعلنا مسلمين لك يا الله دني da dannan nawa ka sanya mu musulmi masu mika waya laka gare ka shi kalmar musulmi da daddaci sabunan annabawa an kira su an kira mu'mini a matsayin musulmi masu mika waya وإن الله تعالى يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون wanda bilkisu ta ce ma annabi suleiman wa aslamtu lillahi wa aslamtu ma suleimana lillahi rabbil alamin wanda annabi yusuf ya ce rabbi kada tattani min almulk wa allamtani min ta'wil alhadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman alhikni bi salih so musulunci addinin dukkan annabawa ne ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ومتكين ذري أرمو الله كسامد ذرية مسلمة لك ذريئة ود كميك أويا غريك ود أمسلم وأرنا مناسكنا كقدا من وراري إبادة مو معنى musan ina ya kamata mu yi dawafi ina ya kamata mu yi sa'ayi ina ya kamata mu yi jifa ina ya kamata mu yi tsayin arafat duk wuraren ibada Allah ka gwada mana su tub alaina ya Allah kai tuba a gare mu innaka anta tawwabur rahim hakika Allah kai mai yawan tuba ne mai jin kai ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ya Allah wa'annan mutanen garin makka Ismail da iyalansa da zuri'ansu ka tayar da manzo a cikinsu ya tulu alaihim ayatika wanda zai karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba ya karantar da su littafi wal hikmata ya karantar da su bayani haji ne hadisi wa yuzakki mai musu tarbiyya ya tsarkake su innaka antal azizul hakim Allah kai waye ne kuma wanda agwani komai kana za shi inda ya dace saboda ya dace a samar da manzo a wannan gari Allah ka samar da shi kun ga duk waɗannan addu'o'i ne da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi kuma dukkan su Allah ya karba su ko yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni addu'ar Annabi Ibrahim ce daga cikin fikihu da fa'idodin wannan aya akwai muhimmancin gina wurin ibada in ga gashi annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ya tashi haikar sai da ya gina ɗakin nan Allah a wani baitin wudu a linnas haka yana da falala yana da muhimmanci a gina masallatai wadai mun ga muku bana babu maganan masu gina masallaci su bari su ciyar bana babu ta saboda ku ta gina masallatai daidai ne har wanda ya rude ku da cewa gina masallaci bai da muhimmanci duk abin da Allah ya ce in kai shi zai gina ma gida aljanna ai babu abin da aka gaba gare shi sannan duk wata ibada bayan sallah take kenan duk wani aiki baya ga gina wurin ibada yake don haka duk wanda yake neman yarda Allah to ya gina masallaci banda gidawa akwai tsaftacewa akwai kula da gyara kaga nan da kace wa idh yarfa'u ibrahim alqawaid raf'u din nan a cikin sa akwai ma'anar ingantawa saboda idan masallaci ya samu matsala a gyara in ba wuta a sanya in fankoki sun tsaya a tayar in kafet ta mutu a yi sabuwa in ya yi datti a wanke a tsabtace a kula da masallaci yana cikin abin da ke nuna imanin mutane kai zan gidajen mu ɗaya muke gyara amma wuraren ibada mu babu gyara su a cikin fikin wannan aya akwai haɗa kai a aikin alheri kaga ibrahim da shi da ɗansa suka yi gini wannan na misin wannan na lebara don haka aikin da baka iya kai kaɗai jawo su ku yi tare akwai maraya a ungo yana sintiri a kan titi bai zuwa makaranta sai ka kira shi ka taurin mamashi me yasa baya zuwa makaranta ta ce ba mai biya masa nawa ne kuɗin makaranta dubu arba'in sai ka ce to sai kuma baka da su sai ka zagaya cikin abokai ka samu mutum bakwai kowa ya ba da dubu biyar kai ma ka ba da biyar nawa kenan dubawa sai a ba shi a ce to ya ce makaranta za ka ku rika jawo mutane kuna aikin alheri tare da su sannan wannan aya ta koya mana mu yi tawali ga ubangiji kar ibadar mu ta ruɗe mu ga suna aiki mai daraja suna gina masallacin ka'aba suna gina ɗakin Allah na farko a duniya amma suna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Allah ka karba mana don haka in ka kwana sallah ka waye gari kana istighfari in ka yi mai rabon sadaka kafin ka kwanta ka koma ga Allah ka ce Allah ka karba Allah ba kowa nake ba Allah abin nan da na bayar naka ne da ka so da baka bani amma da yake ka bani kuma ka hore mini zuciyar bayarwa kuma aikaci ka taimake ni na bayar abu guda ya rage Allah ka karba mini duk ibadar da kai ka tarude ka rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-jur'u wadh-dhama wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar disi ne da Imam Ahmad ya ruwaito albani da ibn maja afan tirmidhi da albani duka sun kyautata shi sun inganta shi da salasu da cewa da yawan wanda yake azumi abunsa ga azumin yunwa duk abin da yake samu na falla azumi bai samu ko dai saboda bai yi wa da aka ce ba wani ɗan shi'a ya ce alamun lokacin shan ruwa ya yi fitillun sola da unguwarku su ɗauki su kawo ne sai ne cito alamun gaba sauranku su ɗauki ke kaga bakwai da rabi ke ku kaga wanda ka irin azumi aba azumin annabi ne ke azumin kasa ne ke ko kuma yana yi amma yana zuwa da abin da ke warga jilada duk mutumin da bai iya kama bakinsa daga alfasha to ina ruwan Allah da kan bakinsa daga abinci da abinci haka ruwa ƙa'imin laisa lauwa ya mai ilasa ya kashe dare yana sallah amma bai da lada sallah fa ajaba ne wa sama faraba ne na hilkalusa an musalli sa'i ba don Allah yake yi ba masallaci yake tarewa yana gudanar mutane ibadar da yake Allah baya so irin wannan ibada to don ka Allah shi ne mai karɓa duk lokacin da ka bauta ma Allah nemi karɓuwa daga Allah kar ka dogara ga abin da kai domin abin da kai da bai baka yi ko baka yi sannan da kayan wa kai a to aini na nema haka karo ne yace amma ku ba kuka fita nema Allah ya baka bai ba saura ba idan Allah ya maka arziki irin na dan tata to labudda kana tuno inda kun yi firamare tare kana tuna kun yi sakari tare kana tuna wanda kun yi talla tare kana tuna wanda jarin ku iri ɗaya ne kana tuna wanda sun ɗara ka jari kana tuna masu ba su suka yin taka kana tuna masu himma da ƙwazo irin naka amma a cikinsu da yawa wasu Allah ya ma kashe su bai kawo su yanzu ba wasu ya bar su amma abin da za su ce na gagarsu ashe ba da dabaraka ka samu ba shi yasa annabi sallallahu ya koya mana a komai mu kankan da kai ga Allah ba koma gare shi idan ibn ci abinci ya gama me yake cewa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani wannan abinci ya ciyar da ni shi ya azurta ni shi ba don dabara ta ba don ƙarfina ba yaro na mu'azzam lokaci yana ɗan ƙarami ya ce iya wannan addu'a to ni ban san ya gane fassararta ba sai ce baba hadda kai haka kake cewa ma'ana wai hadda ni ban ba da ƙarfina na nemo na kawo ba sai na ce masa ai iri na da yawa sun fita nema ba su samu ba sai ce to na gane ya gane karatu don haka karkace aini na je na nemo abina tsoron suka je nemo mu samu inan Allahu al-muqti huwa alladhi a'tak Allah ne ke bayarwa shine ya baka sannan cikin wannan aya akwai tawassuli da sunayen Allah innaka anta samiul alim tawassuli da sunan Allah yana da yawa cikin Qur'ani kuma shine asalin tawassuli in za ka yi tawassuli ka yi tawassuli da sunan Allah shine walillahi al-asmaul husna fad'uhu bi kuroke shi da sunaye ya Allah kai arzaku ka bada arziki ya Allah kai affattahu kokolwa ta ta toshe Allah ka bude ni in gane lamarin yadda yake ya Allah kai al-alimu kai al-qadiru kai adda ilimi kai adda iko wannan abin banda masani alheri ne gare ko ba alheri ba Allah ka zama mai abin da alheri to shine asulin tawassuli duk wani tawassuli bayan wanda yake amma akwai tawassulul mashru' banda wannan akwai tawassuli da ayyukan ka na na ibada mafi girman su shine imani rabbana innana amanna faghfir lana Allah mun yi imani to gafarta mana don albarkacin imani kamar tawassulin wa'anda manzo Allah ya bada labarin sun je cikin kogo ko kowane su aikin kware ya faɗi sai ya roki Allah duk wannan aiki in na yi shi don ka ko Allah ga bukatar ta to da wanda duk ya faɗa mugun hannu irin nake da nafas to ya tuno wani alherin da ya san bai da wata manufa da shi sai neman yarda Allah ya yi tawassuli wani ya gaya mini ya yi haka ya ce wallahi faɗuwa ya da bisa mashin ɗin nan kai a tacin ɗin shi suna son su tsaya su ɗauke shi Allah ya hana su. Faɗowa bai faɗo kaga ko wanda ya farauta ai ɗaure ta yake. Amma haka suka wuce suka bar shi. Ya tashi ya rarrafa ya nemi hanya ya gudu ya dawo gida. Sannan akwai ta wasu lida addu'a ɗan uwanka. Musulmi ya yi ma addu'a wani baki wanda ba naka ba imanin tawassuli ne mai kyau shari'a ta zo da shi shi ya sama shari'a ta shar'anta mu yi salatul janaza mu janaza muke cewa la maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassi munhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنه واعذه من النار اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اللهم ان كان محسنا فزد فيها صلاتي وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وني النبي يبس الدعاء يعني اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم وسع له قبره ونور له فيه ونتي دا نجي الدعاء النبي الدعاء ان نتي وي ina ma a ce ni na ya sa Allah na to kaga shi addu'an mumini gare ka tawassu ne kake ne da ka cewa da addu'a Allah ya mana addu'a Allah abu ne mai kyau wanda ba mai kyau wanda mutane suka kirkiro shine ka biya kuɗi a yi ma addu'a ko ka tara mutane kuɗi ka ba su wasu yi ma karatun neman biyan bukata idan kana son haka nan kar ka tara su ka ba su kuɗi su yi addu'a abinda za ka yi tara kuɗin ka yi musu wani alheri ko a ce kai Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ma bukata ka ta alheri ka dawo da mashiroyi ka dawo da shari'a ta sani wani lokaci shi wanda a cikin wani hali in ka biya bukatarsa addu'a sama ba a bukata abinda aka bukata kawai ka fitar da shi daga damuwa kai ma damuwar kake ciki sai Allah ya fitar da kai don Allah yana mu'amalantar bayansa ne daidai yadda bayu suke mu'amalantar junansu Allah ya taimake ka in kana taimakon bayansa ko Allah ya rahama gare ka in kana rahama ga bayansa Allah ya yalwata maka in kana yalwata ma bayansa Allah ya kuntata maka in kana kuntata ma bayansa Allah ya takura maka in kana takura ma duk abin da kake mu bayi haka Allah zai maka saboda in kana cikin wata damuwa kana so sa'ida je mai neman bukata kai musu sadaka yi kokari kai wanda ba su san ma kai ne kai din ba ba wani ya teke musu ba su san waye bayar ba wata rana ina wucewa da asuba a birnin makka ga azumi ne ban mantawa an gama sahur kasa wasu an yi sahur sai su dan gincira wani ya dawo daidai karkashin teburin mai sandwich ya samu ɗan bargo ne lullube mu kuma muna wucewa za muna masallaci da su ba sai duka balarabe ya zo da yan riyal ɗari biyar sai ya ɗaga ya ɗaga mayafin nan sai ya tura ta wallahi sai ya wuce wa shi bai kowai waya ni ko sai ni tsaya in ga mutumin nan ya ganta wallahi sai ya ɗauka ya buɗe mayafin sai ya haka ya murmushi ya mai da shi kun bai kalli wane ne ya bani ba shi kenan ai na faɗa muku yadda wani ko ya je masallaci yana ta addu'a wani ya zo sai da ya ƙare ya ce shi wai menene damuwar ya ce wallahi ka ji kaza kaza ne ce nawa ne ya ce ka sai ci to ka su sai ciro katin sai ce to ko gobe in akwai bukata ka zo ka same ni sai ce a'a rike katin ka nan dai zan dawo shi wanda ya kawo ka yanzu ko ya kawo ka ko ya kawo wani na ci bai imani ko kada ba kai ka kawo kanka ba na yi irin wannan wata shekara ina ɗalibi a sudan na je umra amma huzuri na kuɗi na sun ƙare bayan la'asar na zauna lokacin ana kai hajjin din ka'aba saboda ba taro sosai ina ta azkar ɗina ina masurat wani bawan Allah balarabe yana cikin hiraminsa garsaki sosai yana gefe na sai da na ƙara azkar ɗina sai ya dafa ni inta min wayin na ce min nigeria inta ɗalibi ayin na ce na fiye na ce fi sudan haka ne sai ce hallaka haja kasan bai lace niki wala sai da kau da kai ba amsa mishi ba duk ci gaba da azkar dina kau can lokacin da zai tashi sai dungura min wata takarda ya tashi ya tafiye shi ko da ni diba dirhami goma ne na kuwait a lokacin ban manta riyal ɗari da ashirin da wani abu ya kama da mai ina so in je madina ziyara kuma kudin bas tsakanin riyal hamsin ko hamsin da biyar abin nan sapco mass transit ɗinsu shi ke na je madina na yi ziyara na dawo makka da wannan kudin to kaga lokacin da shi yake baka ya kamata ya zan ko lokacin da kai kake bayarwa ya kamata ka zan ba wai kallon fuskar mutum za ka yi jirgi ni da ce min kana da bukata inda kalle shi da ce eh ganin ke na wulakanta kai amma da ya tashi bani zai tashi kawai sai ya dungula mai ta yi shi ban bar da ba sai da ne masa addu'a don na jira duk da ban san kudin ban san kudin kuwait ba lokaci ban san nawa ne ba amma riyal ɗari ina jin da ashirin da shida in Allah ya so malam haruna wafa shi ya raka ne na canza ta yana nan abokina ne so in za ka yi tawassuli da addu'ar bayan Allah ba sai ka wulakanta su ba sai ka tara su ka ce ga abin da kake so sai ga kuɗi wani ma bukatar ba sai ya faɗa ba to wallahi wata ƙungila ce ni amma ta bakale kuma fayil ɗin ya kai wuri kaza da Allah ba masa wannan details ɗin Allah bai bukatar tafasil don yana yana da su kai Allah ya biya bukatar wani ta alheri kai yi kokari ma ya zan bai san kai da ne ce wanda ya alheri na Allah ya biya shi sai Allah ya maka a cikin fikin wannan aya akwai kula da zuri'a da iyali da 'ya'ya da dangi don kaga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana ta rabbana wa ta'alna muslimai ne daga min zuriyatina ummatan muslimatan kowa na so ya bayar baya mai kyau zaka kullum mu rika roƙon Allah zuri'a tayyiba zuri'a saliha zuri'a mu'mina me yasa saboda duk abin da suka yi zai kai gare su yanzu ba na faɗi cewa kakanninmu na ashirin ba san su ba amma in dai musulmi ne suna can suna can ni'ima ayyukan ibada da muke yanzu don dalilin su muka zo duniya kuma Allah baya zalunci yana wa naktubu ma qaddamu wa asarahum yace muna rubuta abin da suka aikata da sawun da suka bari al'asar shine bayan ka wuce adiba a ga takon kafafunka to bayan ka mutu sai an ka ga danka bayan ya tafi an kaga jikanka bayan jikanka aka ga tattaba kunninka har zuwa ranar alkiyama duk wanda ya zalla kwarai a cikin su kana da kamishin lada ko baka da da shi samu mini kullum cikin ɗaukaka yake kullum cikin ɗaukaka a wurin ubangiji sai yake saboda yawan ladan da yake samu sannan da annabi ibrahim ya addu'a wa arina manasikana ya nuna almanasik tauqifiyya Allah shi yake gwadin ga yadda yake son a aikin hajji ba abu ne na ra'ayi ba ba na al'ada ba na ga ana yi zaka duk wanda zai aikin hajji ya koyi ya aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam aikace karantar da shi yace khudu anni manasikakum la adri la alli la alqakum ba'da anni hada amma masu sukawa sun ce kar mu kula da hajjin annabi ba ba bukata to su gwada muna yadda ake hajjin cikin qur'ani ba Allah ya ce an tsaira bai ce ba'ifi na ba to ɗawafi in mai kewaye guda ya isa ko uku za mu yi ko bakwai ko dozin ko ɗari ku kawo su ƙurani dole sai mun kowa mun ga yadda annabi ya ko sa yi tsakanin safa da marwa kamata ya duk ɗan ƙala ƙato in ya tashi daga safa ya je marwa ya gama sau ɗaya don abinda Allah ta lalace fala junaha alaihim inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima ay yatawafa sai suka ce ay yatawafa ya nuna maimaita to yayi so in suka ce ya kamata ya fi biyu to yayi uku amma wa ya gaya maka bakwai din nan babu kaga da aka ce me yasa ake sajada biyu ko wata raka ai ruku'i da sai sai ce ai Allah ta wata qallubaka fi sajid da jujjuyawar ka to ai jujjuyawa kenan da yawa kenan don haka ku yi sajada bakwai mana ani da shirme ne kuma wallahi duk hankalin mai hankali yana gane gayan qur'ani babu fassara annabi to bata ake so ai kuma wallahi ku sani kwangila ce maƙiyar musulunci ne sun daɗe da shirya road map ne da za su wargaza wannan yana ciki an yi wasu baya muna cikin wani nan gaba ma akwai wasu da an ka shirya ko ga duk irin yan movement nan karara karara da kuke rainawa wallahi sponsorin din su ake financial din su ake yasa za ga aikin kuɗi ba ka sani kuɗi ke fitowa su sun sani mukabala fa aka ce za a yi fada da ɗan ƙalaƙato ba amma wai sai ga wai kungiyar kiristoci ta ƙasa wai tana magana an takura masa to ina ruwanku da shi ku fito fili ku gaya mana na ku neman ku yake mai an taɓa ɗan gida ko daga cikin fiƙihun wannan aya akwai wa tuba alaina kullum bawa ya rika neman yafiyar ubangijinsa wani zai ce to ainihin masu laifin da na yi ba umarnin ba aka baka cikin su nawa ka yi cikin umarnin nawa ne ka cika wa ibrahim alladhi waffa kam waffaita nawa ka cika sallar ka tala asar dazu maki nawa gare ka cikin ta ke sa bin sallar duk ibada yana kare ta ne koma ga Allah da ya sallama sallah abu na farko da ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah nayi sallah kusa da wani yana sallar sallar ce inna lillahi wa inna ilaihi mutuwa an kai mai wai ita wa zikiri ce kai ko zikirin bayan sallah koyon sa ake yi annabi ya koyar ka je ka koya alhamdulillah yanzu masallatai ma suna sa mana al'azkaru sahiha ko ba laifi ba ne duk mutane su koya da gare su kuma in baka iya zuwa ko ina bari sai mutane sun wace ka zauna ka rungume ta ka haddace biyu na farko ka tayyarka gobe ka dawo ka haddace biyu haka haddace su ko kuma ka koma daidai wurin kai sallah in gama sallah ka ɗaga kanka kana karantawa yau da gobe ka haddace ba laifi ba ne bai cikin adon da aka hana da masallaci da suka ce rabbana wa ta'alna muslimaini laka suna nufin mukhlisaini laka muna masu miƙa wuya gare ka muna tsarkake maka ibada haka wannan yana nuna mana muhimmancin mai ikhlasi shi yasa Allah ta'ala ya ce a wata ayar bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun man aslama wajhahu lillah wanda biya ne kawai saka Allah wanda Allah yake so haka yake to sannan wannan aya ta faɗa mana wani tushe daga cikin tuwasun sanin duniya shine cewa asali kowa jahili ne sai wanda Allah ya karantar da shi ba a haihuwa kowa da ilimi to in ba haka ba annabi ibrahim na cewa an riga ba da suka Allah gwada muna bai sani ba yana neman a gwada masa ashe kenan babban mai aibu shine wanda ya zauna ummiyan yadda kosa ta haife shi babban mai daraja shine wanda ya tashi ne mai ilimi innamal ilmu bitta'allum kuma har yau wanda yana gwada mana mutaba da annabi ibrahim ya ce Allah ka gwada mana wuraren ibada da yadda ya kamata mu yi ya nuna kowace ibada ana so kai ta yadda aka koya yadda shira ta ce ai ba yadda ka ga dama ba wani zai iya cewa to ya kai ibrahim ya ce albai da shi ya zama musulmi daman ba musulmin ba ne musulmi ne amsa ita ce almuradu bi zalika tasbitu ma al islam abin da kullu zaka ce ihdinas sirat al mustaqim ko daman kenan ba bisa hanya kake ba a bisa gare ta kake amma kowace sa'a kowace awa kowane daƙiƙa kowane numfashi ana buƙatar ka tabbata kan shirya don a irin wannan lokacin wani ya karkace ya halaka to da ka rabbana waj'alna muslimai laka yana nufi sabbitna alal islam wa adim hayatana alai wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin sannan wannan aya ta karantar da mutuwa sun addini na qur'ani da sunna ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك kaga nan abin da yan kalaka suka ce mu tsaya gare shi kenan a karanta aya a tsaya ne qur'ani zalla qur'ani ka wani sai ah masha Allah ai sun ce tsaya ga qur'ani kadai qur'ani suke so su nakasa sai ce wa yu'allimuhumul kitab yanzu jama'a mene ne muke mene ne muke zaman nan namu ta'limul kitab to annabi yayi ko bai ba don da annabi ibrahim ya addu'a cewa yi ka tadda musu manzon da zai karanta musu aya sannan ya karantar da su ya ilmantar da su ya fahimtar da su ya ganar da su ya musu bayanin alkitab kuma a suratu النهل ألا يفعل مسا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الآن وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ذوق الشغال كنن النبي يكرم تابنا القرآن سنن يقول يدمو أبن القرآن يقول سنن والحكمة يحدى ناس بياني shi yasa imamu shafi a cikin risala ya ce wa haisu ma zukira hikmatu ma alkitab fal hikmatu ta ne sunna don haka tuwa sun addini ga sunan a karanta ƙur'ani a yi bayanin fassararsa a karanta hadisi wai zaki a yi tarbiyya shi ne a ɗora ka akan tafarkin musulunci a koya maka ibada yadda ya kamata a koya maka hali na gari a raba ka da ƙazanta ta shirka a raba ka da datti na saɓo a raba ka da ɓarna kowace iri sai ka koma kamar yadda Allah ya faɗi sahabbai a suratul fathi wallazi ba wannan ba da wannan da Allah ya faɗi cewa ya so yadda su imani habba bai lin farkon ayar nake so hujurat ne ko walakin Allah dan ba mu dauka yasa walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan ya farko yake ما دل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان واعلموا أن فيكم رسول الله سابقكم سنة النبي أنا أنت على وانا آية نتكي آية دباسو مغانا ركواسي صحابي سو كتاي دومن زكو أمونت عن نبي نتكي مينا تكي مو سيدي دم أنا ينا تكي مو دومن أيوكا سنة أنت على دم maganganun sananan tare da mu fatawoyin sananan tare da mu tabbatarwa sananan tare da mu hane-hanen sananan tare da mu mun san me yake so mun san me baya so me yake son a yi me baya son a yi sau da har yanzu ne mun ma muna ciki amma da Allah ɗaya muke da waɗanda ga su gashi suna tare da shi waɗanda su ke ɗaura masa aure shi ke ɗaura masa aure waɗanda su ke rakiyarsa wanda shi ke zuwa duba su masu da lafiya wa'inda cikinsu aka samu jakadunsa aka samu ladanansa aka samu wakilansa aka samu surukansa aka samu halifofinsa aka samu almajiransa aka samu marubutansa aka samu 'yan aikinsa hadda liwani annabi yana da wanda ya tini musa to ka haɗa shi da kanka wannan ba a bayyata ta واعلموا ان فيكم رسول الله سي الله يبي سيتي لو يطيعكم في كثير من الامر لعنت او da yawa inda annabi zai biye muku za ku sha wahala saboda kowa an dauke su ya ta ibada to rayuwa ba ta ba mu huta da ya dauko azumin misal sai suka ce ai ta misal sai ce a ba ku iya abani da ya fara sallan dare a masallaci sallah mai kyau mai tsayi duk sai suka cika masallaci ya ce a saurara in ta zama wajibi akwai damuwa ko ba haka ba shi ne lauyi ɗin kun fi kasirin muna alhamdulillah nitum salace amma dai inda daɗin ku yake walakin Allah habbaba ilaikum iman Allah ya so yadda imani a zukatan wa zayyanahu fi qulubikum kuma Allah ya kawata shi a zukatan ku sahabbai ba abin da ke da ado a zuciyarsu kamar imani duk abin da saman imani ba su wa karraha ilaikumul kufra Allah ya kyamata muku da kafirci wal fusuqa Allah ya kyamata muku da fasikanci wal isyana Allah ya kyamata muku da sabo don haka ko wanda yayi sabo cikin sabai yana kyamar sa yayin shi don Allah ya tabbata mana kyamar sa suke kaga bai da kai kuma sai ya rufe ayat ta ulaika humul rashidu yace kaji shirye zaka duk mai neman shiriya ya koma gare su me Allah ya ce a Ali Imran fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan da yahudawa ba su za su zo su yi irin imanin da kuka ku sabon annabi da sun gaba shari'a ashe wa shari'a yake nan eh saboda haka wannan aya ta koyar da mu sun addini ta kuma ba mu wato roadmap na mai da'awa ce mai ya kamata yi idan kana mai da'awa menene aikinka na farko tilawatul ayat ya tulo alaihim ayatik na biyu ta'limul kitab wa ya'limuhul kitab na uku ta'limul hikma ta'limus sunna na hudu at-tazkiya at-tarbiya at-tasfiya kenan malami abu na farko ya fara sanin ƙur'ani duk mutumin da ya fara aza tebur ya aza laspika ta bayyana bai san bai san ƙur'ani ba ku jaye tebur na ku ce koma makaranta ba ba bukata a ɗaba masa l babu ya fara sanin ƙur'ani mai l shi ne wanda ya gama sanin ƙur'ani da kyau sannan ya zo wai allimul kitab gwargwado ya san abin da an ma'anonin ƙur'ani wal hikma ya ɗiba cikin sunna cikin sunna din akwai abin da sunna ta karantar domin sunna akwai sunna ta karantar da hadisi akwai sunna ta fiqhu wanda ka ɗebo daga sunna yanzu lokacin da muke karatun bulugul maram da sharhin sa umdatul ahkam ko lokacin da muke karatun littafin al'al bassam abin nan hadisai 500 umdatul ahkam da sharhin sana al bassam lokacin da muke karatun sayyul imam al-bukhari da sharhin sifatul bari menene muke yi al-hikma haka lokacin da muka sauwaki abin muka bai da shi fiqihu sawa'un alal madahib aw la غير المذاهب كمان مختصر فقه السنه كمان صفة صلاة النبي كو كمان رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني بحجك كما شهيك مايك سنن ويزكيهم يكو كريك زنكنا وأزي متعني سنة سركة زوجي يسو سنة تشري روى دك زوجي يسو سنة تشري كاشي دك زوجي يسو سنة تشري حاسدة دك زوجي يسو سنة تشري بقين تكي دك زوجي يسو سنة كامي حنا يسو دك شري suna isar da hannayensu ga alkhairi to wannan wai zakihim ita ce ƙarshen abin da aka ce manzo yayi don haka ya kai halifan manzo ya kai gafarta malam waɗannan su ne ayyukanka ina ga lokaci ya mana abin da ya saba ko amma abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya ganar da mu shi ya ba mu iko yake da shi da mu kuskure ko tutubi har shi Allah ya mana afwa da gafara su marayu yana nan da zu wani ba Allah da bai son a faɗi alherinsa amma ni faɗi zan yi fuku ya haƙuri shi ma in ya ji ya yi haƙuri alhaji zayyano musa bashir zamson ya zo ya kawo alhare wanda makarantar tamu ta uk jarma wannan 'ya'yan jarma sarki musulmi hana mu kiransu marayu ya kama 'ya'yan jarma alheri mai tari yawa na abinci iri-iri wanda ina sa yana kai su har bayan azumi da kayan kwalama na jin daɗi su biskit su juice su fanta da coca-cola da yogurt sannan da bajimin sa don a yanka masu saboda ganin kwan bayan ya ba da wannan ya burge ne sai na bi shi muka je wurin marayun gwamnatin jiha su ma ya masu sha tara na arziki bayan nan sai na wuce sentar da yake raba abinci wallahi ban taɓa tunanin akwai irin ta a garin nan ba kuma ban taɓa jin labari bai ce ba labarin da taɓa tawar kyamara ne ba da bari a ɗauka bai ce to Allah ya saka maka da alkhairi masu arziki kun yadda ake neman aljanna mutum dubu biyar yake ba abinci ko wace rana ga azumi na shiga sto sto ɗinsu duk na ga abin da aka adana duk da da roba wannan take away sai da aka ci dubu ɗari da hamsin leda ta kula ta dubu ɗari da hamsin cokali dubu ɗari da hamsin a ba da abinci a ba da kunu sannan kuma ga rabon ɗanyen abincin ro shinkafa 10 keji 50 keji 10 keji 50 keji to duk wanda Allah ya ba arziki da haka ya kamata ya nemi aljanna duk wanda yake kyautata mu bayan Allah muna roƙon Allah ya kyautata masa duk wanda yake sauka bayan Allah muna roƙon Allah ya sauka masa kuma Allah yana cikin taimakon bawa mutakar bawa yana cikin taimakon باين وانسى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين